الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة malam Muhammad na kasa 29 ba 30 fa yau a yau talatin ko sarkin musulmi ya ce gobe ɗaya ga wata yawa yau talatin ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da saba'in da biyu za mu tashi darasi na dari da saba'in da uku da kuma mutane muna cikin kitabun akubiya ba ku littafin da yake magana a kan alƙalin za mu tashi babi na talatin inda malam yake babul hukumi bi zahir babi na uku ko Oke to kitab na talatin babi na biyu kenan babul hukumi bi zahir babin da yake magana a kan hukunci da abin da ya bayyana in za ka yi wa mutane hukunci to da abin da ya bayyana a gare su za ka yi sannan wallahani bil hujja da kuma wato yin la'akari da hujjar mutum da ya kawo ko yin magana da hujja na'am Allah yake wa li ta'rifannahum fi lahnil qawli mala yace an ummi salama radiyallahu ta'ala anha zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga ummi salama Allah ya kara mata yadda matar annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi ita ce karshen rasuwa cikin matansa kamar yadda mun sha faɗa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta karbo daga annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi أنه سمع خصومة بباب حجرته وترانا الذي يجيو أنا عيانيا أنا تجمريا أباتين قوبة قاكنسا فخرج إليه جيو فيه لسوعي ما سوى أنه تجمريا فقال سيدي إنما أنا بشر وقدر على كأي ني مجني eh ni mutum ne abin nufi wasu ne suka zo ka kara to tun daga ta inda suka taho din kowa da dai ne yadda magana ba har aka zo kofar gidansa to da ya fito ya same shi sai ce ni mutum ne wa annahu yahtini yahtini al-khasmu ma tirjima wa innahu zai zama wa innahu yahtini al-khasmu masu faɗa ko sabani a junansu za su iya zuwa gurina fala'alla ba'duk ba'dakum an yakuna ablaga min ba'd zai iya yiwa ɗaya daga cikin ku ya kai iya magana ko biyu kun zo amma ɗaya ya fi iya magana ƙwarai kuwa ko ko da aka je za a ga wani can wani in ya yi rashin sa'an lauya sai ga yana ji yana gani sai dai kukan zuci ko ya da jini ba ya da dai duk da cewa a cikin a cikin subobi da ke ka kamar mai wanda su suke na yi suna guda ba ya kawo subobi guda bakwai da ake so alƙali ya zama yana da su kafin ya zama alƙali wanda suka yi wani istidraji ke cewa da an tsara sun zama goma ka ce a shi bai kara da kirata ba kirata shi ne an jan nesa akwai alkalin da za ka zo kai ta ce ka sun mutuwa ka yi shiru shi za ka ce ka ji tsoron alkali mai shiru eh wanda zai shiru kawai ya tsira ma ido sai ka gama wambatancinka duk surutunka kuma zai gane kana da matsala shi za ka ce ka kalli alƙalanci irin da kula ba wa rashidi za ka gane lallai akwai kwarewa kwarai kuwa musamman kalla kalin da sai ya ne wata rana wani ya kai wani tsara akan yana rubuta baki da aka zo ɗayan da ake riba ki ke me me shiru wai kurba ne ya ki magana akai akai da yana ne ki to kurba da shi yace idan kurba ne za mu gane yanzu nan yace a je a kawo allura allura irin take sai ya ce wa jami'an kotu ya ce ya zaro harshensa a taka masa idan jinin ya hudu idan jami in da ya zama jajinin to da kurumtaka aka haife shi idan kuma ya fito baki jami'in fito baki sai ce daga baya ya zama kurma da ya ga an ɗauko a dole sai ce kula ga zan yi bayani shi ke nan to aka ce yana da firasa matuƙa wajen tsayawa ya shiru shi za ka karanta ibn al-qayyim a wasu littattafan musamman al-asiya da sauransu da kuma at-turuqul hukumiyya ai za ka yadda ya rika ba da misalai na kwarewa na alƙalin kwarewa ko ya yanka ne yanzu ka tsara kai shiru ko ka saurare in wannan ya gama kawai ka ba nan can yana yi kana ma a bashi kawai ka tsara mai in kana da tambaya in ya gama sai kai kai kuma ya aka yi shi ma ya rasa bayani to daga nan sai kai abin da kake so duk da sai rasa bai waci bai waci ga mutum yana da hango ne da sosai to nan da rasa suna faɗa ta a cikin qualities na alƙalin to akwai da ya zo in dai magana to sai ya tsara ka duk kana sai sai ka zauna saboda magana da Allah ya bai akwai kuma da Allah ya ba su basira na gano duk iya zancen ka za su gane ƙarya kai ƙare ko to sai yake da annabi ya fito ga musu wannan da ba Allah ya faɗa ku dai na ba na bace da mislukum yuha ilayya annaba ilahukum ilahu saboda haka ni mutum ne irin ku amma ba ne na fi ku daraja da fi ni ko domin ni alalin wahayi yawwa ko ba kun ga iya wahayin na ai ka san ba dai yake ba ana gaya ma mutum ne don ka iya koyi da shi wajen mutuntaka cewa yadda kake jin zafi yana ji yadda kake jin yunwa yana ji amma kowa ji ba to shi ne to sai ya ce ba a ci ba annahu sadaka a rika tsammanin wanda ya ta bayanin nan gaskiya ya gaya mu ba ku biya da hu bi zali ya ce masa hukunci da haka da abin da ya ne da ya faɗa faman qadaitu lahu bi haqqi muslimin annabi yace to ku saurara duk wanda ne mai hukunci da haƙƙin wani musulmi shine bai da gaskiya amma a fi a bayyane shine mai gaskiya yace duk wanda ne mai hukunci da irin wannan fa inna ma hiya qida'atun min Allah to zani wani yanki yake ci na wuta idan haƙƙi ne na dukiya aka dauka aka ba wancan alhali ba shi ya tantance da ita ba sai ce to yanki ne na wuta bal yakudha ya karba aw fa yatrukha ko ya bari domin shi ya san bali din zanu ala nafsihi yawa walau alqama azira da abin da aka zo yi an gane ko kai ka fi kowa sani ko da ka rika ka hanzari kana ba wa mutane hanzari to wannan shine hadisin kun ga wannan hadisin a zai koyar da mu abubuwa da yawa yana nuna mana akan hukuncin wanda ya rigima akan ƙarya ko wanda sun kware yanzu suna na harkar fili da gida da baki na mutane sun kware yanzu su da wannan suke rayuwa zai zo yanzu ya samu filinka sai sai da fili sau goma Allah akwai kalmar da yake gaya mana wasu sun kware shi harkar fili yace wani jami'in tsaro wani ya shigo ya ga duk ana ba ganin yace wannan ai ai baya siyo kaɗan shi zai je gidan miliyan ɗari miliyan ɗari bakwai ya damfari mutane kuma yanzu kaga kuma ba a kama shi ba kuna magana zai je ka zo court order ba za a kama shi ba yana yawon su kuma ko ina a dama ba shi ya san cewa wato iya gudun da yake iya nan ne iya nan ne amma can wa zai gudawa yawwa kallala waza ainihin mafar Allah ya ce lawaza eh mutum zai rika cewa ina gurin guduwa kaga anan ya gudu Dubai ya gudu duk kasar da yake so sai da domin da kudi a kasa entry visa ce ne duk inda yake so ya shiga sai ya tafi sati biyu amma a can ba Allah ya ce lawaza ila rabbika yawma idin mustaqim kuma yace na bawul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar sai yace bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira in ya san ƙarya yake duk irin hanzarin da zai kawo ya san ƙarya yake to shine kuma sannan abu na biyu hadisi yana nusar da mu mai ijtihadi zai iya yin kuskure zai iya shi sa ta hadisin da zamu biya nan gaba zai gaya ba mai kuskure ma yana da lada wanda ya ijtihadi alƙali kenan da ya iya kokarin sa shi sa ka ji ɗaya daga cikin dalilin da yasa ke daga shari'a ke sai a ce a daga saboda yana so ya ƙara bincike wani lokacin ba ba alƙalai ya kuma sa gurin malaman su zai kwarai kuwa za a wanda ji ya kware amma a sururi malam kana Allah ya ji kansa duk wanda ya san yanayin alƙalai yau za ka gani a gidansa manyan wani alƙalai gidan luga amma alƙalan da suke zuwa nan waje suna da yawan gaske kullum yana zama sun zafi har dare wannan bacin ya zo ya yi wannan bacin ya fita haka ba su ba manyan malaman garin nan da yawa za su wasu a gurin alƙalai kwarai kuwa sun saboda haka wannan shi ne sai ce sannan ashe annabi alaihi salatu wassalam yana iji ta hali shi ma akan me akan abin da ba a saukar da wahayi ba domin ka ga wannan mutum biyu inda wahayi ya zo ai mutuwa zai ce musu kai baka da gaskiya kai ne gaskiya ne shi ke nan zan ya kai to kun san wannan matsalar da na faɗa yanzu wai matsala ce a tsakanin malamai ma da aka tattauna tattauna mai tsawo cewa annabi yana yi jihadi ko baya ne sai da aka tattauna ta to a cikin dalilan masu yadda yana yi jihadi ga ɗaya cewa inda wahayi ne ai annabi ba zai ce zan tsawo hukunci in ba ka alhali saboda magana ko ba wannan magana yawwa sannan a je ana so a yi wa'azi wanda yake jagora a guri wasu sun samu sabani kai musu wa'azi cewa to ya kamata dai ku sani cewa kaza kaza duk abin da ya kamata na haƙƙi ka gaya mu kafin kuma ka bi ka bibiya wataƙila wannan wa'azin naka da farko zai sa wani ya zo da niyyar cuta ya iya saukowa ya tanazuri shine dalili babu qadiyati hindi babu da yake magana akan qadiya hukunci na na hindi hindi dai binti utba wannan ba quraishiyar da ake hindu ita ce ba zara abu tubiya eh abu tubiya ne bin albin ba ita ce kuma mahaifiyar muawiya wanda za ku ga yin jiya na shine wa titi ai mun ji ko ba za a shiga wata eh ba za a shiga kala amfani biyu ne shi rudu daga gobe za a fara tsine mu har watan ya kare amma tsinuwar za ta yawa ne a goma farko har zuwa goma ga wata ranar goma ga wata kuma ranar sauka ke yanzu za a yi ta tilawa tsinuwar ran goma ga wata sai a sauki idan har watan su bi duk da ya san muna da bambancin wata cewa idan dai ya shiga to kuma gobe sai ga wata amma dai ban ga ko da yake waya ta ban bude ba ina wani group din su ban ga an fara celebration din gobe ne dai ga wata to haka za mu ce ina group din ne shiru haka za mu kada ba da hakuri ina kallon tinuwar da yake ina nan suna yi to shi ne mahaifiyar mu'awiyya an ce mata ce ne kai kun hankali ta je yakin uhudu amma lokacin tana kafara ba ta musulunta ba lokacin da ta yi mana ta adikiya kare kuwa domin bayan kashe sai na hamza ta sa wani ya kashe shi sannan sai masa mutula mutula aka jadda da jiki ne mutula gufi gufi hakinan labar ne mai ke eh kaga ɗaya daga cikin wato wato mutuwar da take wato damun annabi alaihi salatu wasalam ka kashe sai na hamza sai da shuhada to daga waya kuma ta zuta musulunta a yakin ba ta ko ba to ya zaka yi da annabi ya ce al-islam ya jibo ma kaulahu musulunci na goge da abin da kai kafin nan sai na umar kafin nan ba dan tauri bane da makamun da yake yawo duk inda ya ga annabi da ya masa da makamun da yake yawo amma sai ga shi ya musulunta ya koma ba annabi kariya khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faqu haka abin ne sai ga shi ne da lamba ta biyu a mutane haka Allah ya yi abu eh to saboda haka wannan shi ne sai ce bayan ta musulunta musuluncin ta kuma yi kyau musulunci mai kyau dai dan da ita aka yakin yarmu eh sannan tana cikin waɗanda suka ba da gudunmawa mai yawa a wajen yakar rumawa ta karfafa musulunci lokacin da za a yaki wannan rumawa duk ni karfi suna so su mutu da musulunci ta ba da shawarwari masu kyau ga abu tafiya mijinta na a kwarai kuwa yar kasuwa abu akwai abun hannu a ƙasa ta rasu a kilafa ta yi tsawon rai har zuwa zamanin ta yi na umar bayan ta yi na abubakar da kaɗan ke nan farko farkon mulkin ta yi na umar duk da wasu matan matsa sun ce ba a zamanin wato sai na usman taro akwai su ɗin farar sun yi sabani malaman tarihi a kan lokacin rasuwarsa to ta ce hindu shi ne ba wuce in kaji da in kaji ya za ce hindatu ƙari ne kawai iya ƙara wai saboda yana ganin da abin da wasu sunan mace ne da ta ɓarɓar barguna hindu shi ne suna kuma unisex ana iya sa namiji ana iya gawa shi hindu saboda haka za ka iya zama namiji za ka iya zama an gane ko to bari ku ji me ya faru a hadisin ana aisha radiyallahu anha anna hinda binta utba lalle hindu yar utba qala tati ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna aba sufyan hakika abu sufyan rajulun shahihun mutum ne mai kauru shine shahih wa man yuqa shuha nafsihi an gane ku fa ulaika humul muflihun kauru shine zaga in aka ce ba fa bakil ba basilin marwaci kawai amma shi jahilun zai iya asara komai zai iya hana kanka komai saboda karkar ka samu shine jahil eh san kamo ne ce ta kan marwata ko ba ma ka ga shi ba za mu ce ba zumbula ba yawa walaysa yu'dini ma yakfini wa waladi baya bani abin da zai ishe ni ni da yayana in ji hindu ta kai ƙara gurin annabi alaihi salatu wasalam illa ma akhadtu minhu huwa la ya'lam in ba abin da na dauko daga dukiyar kuma yana da kuɗi sai abin da na dauko daga dukiyarsa alhali bai sani ba in tsara a kai gani da ishi iyalin ƴaƴan yaran gida abin da fakali da annabi ce nan take yace ko ma ya ma ya ki rika dauka abin da zai ce wa waladaki da ke da ƴaƴanki bil ma'ruf yadda shari'a ta ce abin nabi banda kudin da iya kudin abincin da za a dauko shi ne malamin ce faɗan wannan cewa fatawa ce aka bayar ko ko wa'azi ne ko duk matakan nan kun gane ko ko ko hukunci ne dan na ga kamar yadda taba faɗa kwanaki na ga wani a wata mata suna ta sawa a TikTok a tsako wannan hadisin ana ta tura wa mata wata kanwa mutum tsohon da ce wallahi in kika zo za a nan auren ki zai dan duk namijin da ya zo da rikin ɗaukan ma abu ne sai ne ke baro ne suna ta tura a zaure sun ji daɗi ko wani malami ne ya faɗi iya gaba ai ba wasu malamai ta ce wasi'atu ainihin la'umu mala'ati iya hindu ya shafa ita annabi ya kalla ya wata wannan fatawa ba ta aka yi public fatawa ba ba za ka zo yanzu saboda ka kware kawai kana iya karatu kawai ka bawa mata wannan fatawa ba a wannan zamanin kar kai wannan kar ka toma cewa su je su ba kar ka toma auren su zai mutu to shi za ka ce ko da yaushe in annabi yana magana akwai irin rigar da yake amfani da ita akwai lokacin da alƙalanci yake akwai lokacin da madawa ce ta kai kadai ko akwai lokacin da kuma tashi ko mutane duk malamai suna iya fahimtar wannan a cikin abubuwan da suke fahimta saboda haka wannan mun ji kun ji shi ma da yazo yace qadiyatu hindi qadiyar na na hindu ba qadiyar duka matan musulmi ba kai ma wata kila yanzu malami ne mai fatawa zai iya yiwa ka zo bayan kai mata tambayoyi kai duba yanayi na mijinta da ita kanta ka ga me zai iya kaiwa ya komo sannan ka bata mata wani ta kaɗai amma ka take ta kawai kamar yadda ake cikin magana a Facebook da matsala gaskiya don wasu iya amfani da hadisin wasu ba za su iya ba za a samu kuma maza iri iri ne kowa da yanayin sa kaga da can gama faɗa annabi ya fi ta sanin waye Abu Sufyan sai ba ta mazawa sai Abu Sufyan ko ya zo ya kama da rai da hannun ba zai take ta ba kai yanzu waye ke da tabbaci a kanka aka zo ka kama da rai dama wata kila kirista ke jira ta tare ma gobe yawwa yanzu da haka wannan shi ne sai ma da yake za mu iya koyar abubuwa da yawa a wannan hadisi yana nuna mana fitar hankalin na na yini da kuma yadda take bin abubuwa sannu da musamman wajen magana kaga da ta zo duk da kai ko hankalin da wata yanke hukunci wata yadda ta gaya annabi sannan kuma a ke ya halatta ya halatta wata ta iya yin fatawa a gurin ajinani a gurin ajinani ba dole sai muharramin ta ba gurin ajinani za ta iya yin fatawa shine gurin malamai ke kaga kowanne malami ya ce sai muharramin ka za ka yi wa fatawa ai da matsala kawai za ta iya yi sun ce saboda wannan hadisi sannan malamai suka ce shi ma wannan za a yi wa mace fatawa ne da wannan yanayi idan abincin da yake hanawa yaran da aka hana abinci yaran da suna wuyansa duk ba su balaga ba yara ne kanana in aka wasu za su tara a Najeriya ko koma riga makota kwaɗayi ko su je su ɗau kayan mutane kaga wannan dole a kula da su amma zagada zagada a ce duk an hana su abinci kowa ya je jimona sa yawwa ba za ka zo ta yi ba korafi ka ga yanzu zo ta yi ba korafi yanzu yaran nan duk gaza sai ka tambaye daga cewa na yara a ce ma wani ga shi nan kullum zai tafi jami'a alamutu ya ce baya cin abinci duk wannan shi ka ce dalilai ne a gurinka dan jami'a ne yanzu ko ko abincin da zai ci baya jira yake kullum wanda muke gaya mata ta ke cewa ka tashi ka nemi sana'a aikin gwamnati ko ka samu ya zama ta kasanta ne kanka a lokacin gwamnati yanzu ka nemi sana'a a yi noma a yi kiwo a yi ɗinki a yi kafinta duka kare kuwa su sau da haka da ya ta kawo wannan da jilan kaji duk manya ne sai ka ce waji da gaskiya karki taba mako karki soma wayannan ka gaya mata wato kamata ya ce shi suke samuwa su ka gidan duk ai mata wannan karatu kullum muna faɗa babba abin da yake yi ake wasa da zakatul fitr saboda iyayen mu da suka kyale haka girma haka ya aure zakatul fitr a gidan ku yi ma shi da in ya aure sai ga gare wani yana tambaya da aure da zai fitar shi ma da matar sa sabon aure da ke fare ku haɗa majalis da kaji ya girgiza kai saboda haka shi yanzu sabon aiki ya zo zai zazzab da azumi ya kai aure sai yake tambaya da yanzu har wannan nake kwarai kuwa to kaga da ya saba yi din yana matashi a gidan yana shekara sha biyar sha shida sai a ce to da lokacin sallah ya rufe baban da kira ne ce to kai da gobe za a fara kuɗin za a fara kuɗin kai ka nemo abin da za ka yi ko shinkafa in ka gaba yana kan wata sana'a ka ce ba da gero za ka yi shinkafa za ka ka ba ki doka to tun daga nan ta ɗora da shi ba mai kyau zai koya amma wallahi kyale mu da aka yi sadaka ya gani in ba mutum ne Allah ya sa ya je yana da kan karatu ne shi an faɗaɗar duk za ka gaba ne Malai ce ana ja rafi Allah wa ana kalat da na ja Allah ya kara mata ya jajirce ja ta hindu bin ta utuba hindu ya utuba ta zo kalat ta ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma kana ala zaharil abu min ahli ibadi babu wanda suka kasance a ban kasar nan ma'abuta wata haima irin kiman nan da suke gawa yan buka ahabbu ilayya an yadillu wanda nake so in ga sun kaskanta min ahli ibadika fiye da wanda ke cikin bukar abin nufi da ta ce kafin da musulunta ba wanda take so daga sun kaskanta irin annabi da iyalinsa in ji ni ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل العبادة تتي كما يوم سيرن تو والله باب وني wasu ma abota gida haka za ka ce wasu ma abota gida ahabbu ilayya an ya'izu min ahli ibadika da nake so in ga sun daukaka fiye da mutanen gidanka shine musulunci bambancin musulunci da kafirci ke eh kana sai annabi ya ce wa aidan wallazi nafsi bi yadi yace har yau na rantsi da wanda ya rai na yi a hannunsa kana ya rasulullah yace ce ya ma'aikin Allah إن أبا سفيان في أبو سفيان رجل مسكين مثل نمر نيرو أبي طور قال علي حرج كنا دليل أنا أن أطعم من الذي له عيالنا إن سير daga abin da yake da shi siyar da iyalin mu ƴaƴanmu da abin da abin da yake da shi sai da zan da yake ajiya amma ba zai ba ala sai annabi ya ce la warahu illa bil ma'ruf yace ina ganin ba da yi inda da hanyar da zara ta ce ayi za ta ni ta ga yawa yace babu ne din din amma ki bil ma'ruf dan gane ne da abun ji idan ana samun naira mun za ta yi ku yi abinci ba na albabar zaranci ba ki ka dauko gari ko titin to ke da Allah shine bil ma'ruf shine kaga tsarin bayani ne akan hadisin baya babu nayi an kasaratul masail babu da yake magana akan hani dangane da yawan roko min gairi haja ba tare da bukata ba ai babu ma abu ne daɗi irin ka babu jin abu bai tambaya ba ya fi komai daɗi amma roko zubar da kimar zubar da kimar wannan yu an mani wa hadis to da hanya wuta man din hanawa shine tsabar ruwa kenan ko shine almara eh an gane ko eh wahatin da kuma san a baya shi baya ba wa mutane amma ya gani mutane ko zai ta daga kai wa huwa al-imtina'u min ada'i haqqi alladhi shine mutum ya hana haƙƙin da ya lazumce shi na dole aw talaba ma la yastahiqu ko rika neman abin da bai cancanta ya nema ba bai cancanta ya nema ba bari mu ji hadisin an al-mughira bin shu'ba radiyallahu ta'ala an an karbo daga mughira dan shu'ba kala mun yi tarjuma sa can baya yau yana cikin sabai masu wayo wanda kafin mu gire musulunta tara hanya yake ka iya cewa ba kidnapper bane dan fashi yake to dai kuwa ya kware kuma a harka ya zo mu shi za a ga yin shi a cikin daji daji zai su rika cewa farawo sai sai mu ce ai da al-islam ya tibbo ba kawo shi ke na da ne kafin ya musulunta ilzami za ka yi maka ce eh kwarai ko farawo ne amma kafin ya musulunta to ai ka ce karewa ta sai ka tambaye shi wai da dada da kafirci wanne buge ba sai ka ce ba ma barawo bane kafiri ne ba yawa to kuma yazo mu kudinta shikenan ai ba ma barawo ba kafiri kuma yazo mu kudinta shi ma wannan yana cikin abin da suke zagin sa dai shi mugera da yana cikin layin waɗanda ake tsinewa قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات Allah ya haramta muku sabawa mudguna wa iyaye mata har maza mudguna musu da kiyaye haƙƙin iyaye wa wa'ada albanati da binne yaya mata wa idan mawudatu su ila bi ayi zambin qutla Allah ya ce wa idan mawudatu za a tambayi wanda aka binne idan aka tambayi da ranar alkiyama bi ayi zambin qutla wannan laifi kika ya kashe shi haka Allah zai tambayi duk wanda aka kai a jahiliya sun karkace shi da yawa shi ne wani ya kawo ta lissufa in na zo kan ayar na ko karatu ne ke jera jira cewa ya zo yana sallah balarabar kauye ne yake ga sallah kawai sai limamin ya karanta wannan sura ya zai zama mu jakka wai idan mahudu su ilan bi ayi dan biyun ko ilan sai ya kakare a shi kuma ake an samu matsala a gonarsa wata akuya ta shigo ta ci masa abinci kawai ya wuce ta eh ya kake ta ta mutu ka san ba kula da ni akan in mai manomi kai akan gonarsa zai iya kamar yadda kuma kuna nan ba ta daga kafa saboda haka sai zo ruwa ya ce manye ji yana ta maimaita wannan wa idan mawuda tutulila bi aidan bin qutilat sai ya ji kamar da shi yake shi kuma bai jima da kake akuya ba ta ci ba alkaba ya maimaita ya kuma sai ya ce masa muddi ta aidan akalan yake kwanan alkaba da shi shi ya dauka da shi yake muddi ta aidan akalan kwana alkama ta ce eh shi ta sa ayar kenan ya kara shi ya dauka tambaye su yake eh mudda jaririn akala me yau bai ta da jiwon ya kara ka da shi an gane ko wa man in wahatin da hanawa da san a baya wa kariya lakum ila wa qala annabi ya hana muku fifi ku an ce ai na gaji ai a guri kaza ne annabi ya hana wannan illa an ce kala ya ce waye mana ce wallahi a kai su ku na dare shi ke nan kawai an je gano ai mai ya goma da liwa ko ai na gano wallahi shi ne yana bada shin yanzu ka gurin da yake liwa kon ma har ya mai ai ta musiba ba a zo a fara shi a waje kamar yin idan wato idan ta gama gama gari sai kawai kai ma ka kuma kaji amma kai shiru wa kasarata su'ali da yawan tambayar kwakwa tambaya mara ma'ana kenan ita ake magana mara ma'ana kawai mutum kama wanda ya zo karkashin aya ya yi wanda jina mun za ta tsalo ana ce a'a in tubda lakum yansurukum wa in tasalu ana hina yunzal alquran tubda lakum afa Allahu anha a ga karkashin ana kawo wanda ya zo dukan bayar annabi aina abi aina abi annabi ya ce abuka finna kai ku ke yawa da shi ke nan da kaga tambaye ta kwa fata da yi wannan shine muna karatu da wani mutum kaga ko baya wuta sai ya dauke dauko ni a lokacin an kai wallahi eh ba ne mutum mai yi ko an hawa in huwa illa wahyu Rita za ka yi tambaya ka yi ma'ana wa iza'atul mali da sunan ta dukiya sunan ta dukiya ba har talaka yana yi ba mai kuɗi bane kawai duk abin da kaji yaro bai amfani ba kai ko ne ya goma ne abin da ka zubar da shi to shi ne sunan ta dukiya wanda ya zo abin dubu dari yanzu kuma ya amfani da abin da to wanda ya zo na naira goma ya zubar da shi to ne goma ne ya yi tare ba mai dubu ɗarin ba ko wanda yana da halin da zai kai wanda goma ne da kan doka ko kuma kuma ka ka ta gari ida'atul ba shine wannan ina fada wannan ne dan zaka ga ba za ka ga mutum ya je ya kama wajen da nan da da tori ko da wannan wata ko bana da kin daga ba a ce ma bana dai miliyan daya wanda kaga ya cire wannan miliyan goma ya bayar ya kwana goma a gurin ko kamar kai ne ka dau naira naira goma a cikin dubunanka shi ba goma ba ce a gurinsa kai ne sai ka tashi hankali a gurinsa bare kuwa to yi ne amma kun kuta ya ciyo baki to kaga da za a tun bani dan kawai ya nuna mutane a facebook cewa ya taɓa shiga ya zauna a gurin ko dai ya zo ba da labari ke da za a tun bani amma wuyarsa ya kai shi kenan in baka bar da su da ya goje ran da kudin gida in ba su ai sai da zulo ne kada kai dake kawai abin da ake magana eh ka kale ma bizi wannan hadisin yana cikin hadisan da ake magana akan waɗanda suke tushe wajen dan dabi'u haka ba da suke faɗa eh wajen sanin ɗabi'un mutane an ce wannan hadisin kana so kai magana kan ɗabi'u in ka ɗauke shi za ka iya ɗaukar lokaci kana bayani sannan hadisi yana bayani akan wajabci na kukiyaye in dai suka yi sanadiyar zuwan ka duniya to duk ilimin ka na boko da na addini kai ne a kasa ko bai ka zama kuma kai ne dai a kasa domin ba kai ka kafin ka ba wannan sanadiyar zuwa kawai sun gaba da kai Allah ya ba mu ikon sauke ne to sai yace um kalewa kuma ana so ne zama mai kariya ifa sannan kuma hadisi ya maka hani akan akan almubazzarin babu bayani ajrul hakim idan shahada babu da yake magana akan bayanin ladan alkali idan yayi ijtihadi ba asaba sai ya dace aw asda ko ya kuskure inda ijtihadi ne to ba zai fada banza ba ana amru bil al shi za ɗaya da hadisan da ake kwadaitar da shi kuma alkalai kenan domin akwai hadisan da suka kwadaitar da alkalai akwai kuma wanda suka rajanar in ka zo ka karanta abu duk iya na razani kawai ko gaba ɗaya aikin kotu ba zai ba da aka ce wannan matsalar in aka zo kar ku ɗauka iya alƙali ake magana duk wanda yake a kotu ta hau duk wanda yake a kotu ko komanda da yake a hizba yanzu a ce ya koma kotu kaza to duk hadisan alƙalanci sun hau duka eh don wasu ɗauka cewa iya alƙalai ne ba a'a duk wanda yake da akotu wannan hadisan suna kansa tun daga kan mai yara har zama ƙwarai kuwa domin kowa yana da rawar da yake iya taka a gurin in baka sani ba ka je kai tambaya ka gani kowa da irin rawar da yake taka ƙwarai kuwa yanzu za a jidan za a ga akwai na kwaɗaitarwa akwai razanarwa na kwaɗaitarwa ka karanta su zalla kawai za a ga akwai a akwai ya kamata mutum ya je saboda akwai romo amma ana dawowa na razanarwa gaba ɗaya sai ka ji ka kada mutu sai za ka sai ka yi mutum a tarhib wa tarhib eh kowanne ka gaya ba an amru bin al-as annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul amru bin al-as ya ji annabi yana cewa idan haka man hakim idan bai hukunci ya hukunci wanda haka sai ya dace sun ba azaba oke yayi iji da hali sun ba azaba sai ya dace yayi daidai ba lahu ajran yana da lada ladan ne ladan iji da hali da ladan dacewa wai za a gama bar shahada idan ya hukunci kuma ta hanyar ijtihadi sun ma kana sai ya kuskure wala wala yana da lada daya na ne ijtihadi da ce wanda zai yi wannan ce ba za a ba shi lada ba babu karahati qada'ul qadi wa huwa gharban babu da yake magana akan an ki ba a so alƙali ya hukunci alhali yana cikin guri ko lokacin da yake tsananin farin ciki ko lokacin da yake cikin bacin rai duk wayannan lokutan ba a wuta to an bayyana da yau yauwa domin kan komai zai iya faruwa wajen tsananin bari haka nan wajen damuwa shi ma haka an bayyana da yau yauwa an abi bakara ta nufai ibn al-hari annahu kataba ila ila ibni abi bakara ta ya ya rubuta wa dan sa huwa fi sijistan yana dan tantan din wajen suka sijistan yana a kasar da ake kira Tajikistan bi Allah ta kubiya bayyana sunaini wa anta gabba ya aika ba cewa kar ka saki kai hukunci tsakanin mutum biyu alhali kana cikin kuɗi bai ni sami tun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ko yace domin naji annabi kira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa la yaqdiyanna hakamun bayyana sunaini kada mai hukunci ya hukunci tsakanin mutum biyu wa huwa babba alhali yana cikin kasa da ko ƴaƴan ke sun ga koma ran sai ba shi matalu sai ka mutu sai ka kira su da hukuncin da kake so dan za ka akwai iyayen da sun sani wallahi a lokacin ba za su kula ka ba sai an ka ka kanka ki za a kira ka ai ba hukunci a irin wannan to za ka kuma ka gaya wa yaro shi ma zai ji ka za ka yi ba a so kai waro hukunci bai san me yi ba ya ga yamar ka za ka yi saboda haka kaga zai kiyaye gaba babu naqdil ahkam al-batila wala dumuda zatil umur kunji babun da yake magana akan warware hukuncin hukuncin da aka yi shi ba dini ba na kaza to hukuncin da yake mara kyau to a juyar da shi a ce ba wala dumuda zatil umur da juyar da fararrun al'amura da abin da ya zama kirkirarre ne aka dangana shi da shi ba huwa rasu ba ruwan kuɗi domin asali al'asul bil ashiya al ibaha wal asul bil ibada at tawakkul duk abin da ka gani komai da ka gani a duniya halal ne sai abin da aya ta zo ko hadisi ya ce wa bai halatta ba wannan shine formula sannan ibada gaba ɗaya komai na ibada haramun ne sai abin da addini yake kai shine bambanci wannan gomulan karfe da ko baka da karatu da yawa ba za a bar ba ba kwarai kuwa komai a ibada haramun ne sai abin da yake da dalili komai a cikin mu'amala kuma komai halal ne sai abin da aya ta ko hadisi ya hana shikenan kaga mutum ya fahimci wannan ba zai zo ya tsitsiye ka akan sa babbar riga ba domin ka ba shi gomula ka sai ka gaba komai halal ne gaba ɗaya a ciki banda abin da ake yi wani shike ko banka ko wannan fitilar ko laru speaker ba zai ma wannan zancen ba domin ya fahimci ya a ciki yawwa ko gaze ko wani tsefi ba zai ma wannan zancen ba to sai yace ana aisha radiyallahu anha qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahadatha fi amrina hada duk wanda ya fara da wani al'amari cikin wannan al'amarin namu me al'amarin namu shine addini ma laysa minhu wanda baya ma laysa fihi a wannan ruwaya wata ruwaya ma laysa minhu wanda baya daga ciki ma laysa fihi wanda baya cikin addinin fa huwa rajul ai fa huwa masud za a mai mada abin da ba za a taba ba ka zo kace ai kaza ai kaza kana maka Allah mai dalili ai kawai dai ya kamata ai ba abu ne mai kyau ba fa huwa masud ba za a taba ba domin ba kai aka aiko ba annabi aka aiko yawa ne karatu babu bayani ikhtilafil mutahidi babu da yake magana akan sabanin masu ijtihadi mutum biyu ne suka zo wani lokacin za ga alkali ya daga kafin ya ji ya je gurin abokin ya ji dole ko kuma in na boko ne ma za ga dauko wani kes a ji an taba kes din nan ni ake kaza sai ai comparison cewa to yayi kama da irin da shi zai dole ni ne ya amfani da su wani lokacin kuma a kawai zuwa za a yi gurin waɗanda ke ƙwararru a wani gurare a tattauna da su a ta dibin ya faɗa a faɗa har ya kautu wani lokacin ma alƙalai a junan su za a za a suna da mahaɗa da za a kawo ke kawai a ta bugawa har sai an ji da jinan kowa yadda an kazo duk rawar kanka zai saurare ka sai ka gama ƙaryace dalilin ka ba karfafi ba ne saboda kaza da kaza da kaza dakkin kaza ko subdakkin kaza in kuma can ne a koma ce ma saboda shi ma subdakkin sun ai aya aka narka ma bare ko ita za a kalla a narka ba a ce ma su guri kaza in ka dawo kana neman aya za a dauko mai ta dan wani zai ce wai ai ya zuba da aya ba ya ji sarki wani yana ta bayani yace ni da aya ba ka ji da shi ai aya ake narka ma ita ita ce na ake ta gaya ba domin shi bature bai san aya ba ba ruwansa da aya ba ruwansa da hadisi shi ne aka sa a wannan lokacin malamai suka zauna har garuruwar kira har misira sun ce na ku iya tuna a lokacin da ake zuwa kira karka zama ana biya musu kuɗi su je su zauna suka rika umarnu Allah ya tuka malaya ya faru ke sauran malamai aka zauna su malam umar kabu manyan malamai aka ta fito da abubuwa shi ne aka narka shi aka mai da shi bayan sun gama aka zuwa aka mai da shi aka yi masa tashin da son tashin duka sarai kuwa duk wannan malamin to sai yace ah ana bi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Abu Hurairah ya ji annabi yana cewa kana timra adani ba abu ba ibnahu ba an samu wasu mata guda biyu suna da ɗa ko wace tana da ɗanta karami ja adibu sai kirkin ke zo kura fada ba bibni idawa sai kura ko jirgin ya dauke dan ɗaya daga cikin sun ya kwanta cikin ya da zango kawai kura ta ta dauke daya ko jirgin duk da azibu shine jirgin ce shi ya bu kura ko yawa sai ce sai ta dauke ɗaya daga ciki ba kalin sahibatu ruwa sai ɗaya daga ciki da suka farka daga wacce suka gaba bukan sai ɗaya daga ciki ta ce inna ma za haɓa bibiniki wallahi ɗan ki ya dauke sai ta kalli wannan jaririn su ne na danki ya dauka ba nawa ba danki aka dauke wa kalan ta dauka ra ɗaya ita ma tace inna ma za ba bin bin ki tace ke ma wallahi danki ya dauka saura da dai ana rigima fata haka ma ila dawo sai suka dau hukunci suka kai zamanin annabi dawo ne suka je suka ga annabi dawo da abin da ya faru fa kaza bihi lil kubra to babba da karama ne annabi dawo yana gani zai ce a wannan kan na babban ne shi a tunanin da fahimtar sa ai babba ba za ta yi sakaci ba karama ce za ta yi sakaci da ita babba din da ta saba ta san ake kula da ta sai ce karamar ita ce sai sakaci aka dauke ɗanta bakara da da ala Sulaiman bin Dawud da suka fito sai karamar sai ta ga baka gamsu ba sai tace a tafi gurin ɗansa a koma a je hukun sai bata yi ba har tsayi ta ɗaukar faraji ne farai kuwa amma kuma wai karamar kotu ce gurin ɗaza sai ta tafi karamar kotu ga ɗaukar tsara kuma babban kotu ake zuwa sai ta tafi karamar kotu tana zuwa gurin annabi Sulaiman ibn Dawud dan annabi Dawud fa akbara tahu suka bashi labari fa kala sai annabi Sulaiman ya ce in juni bi tiki ku je ku ga mu wuka a shiqquhu bainahu bainahu yace wajen kotu yan fada a je a kama wuka ya raba shi biyu ko ce ba ka rabi ko ya wuka shi na ka hukuncin ke fa kala fa kala fi kubra sai karama ta ce la ta ba kar ka kaji yarhamuka Allah Allah ya ji kansa dan Allah kar ka kaji wa ibnuha tantance abin mata ba ka za mu yi da su guda biyu ce wallahi na ce eh yace na ce domin ita da ta shiru a yanka ta san ba naka bane to sai ɗauko ta ita tana ganin in dai ya rayu ai yana nan a kanta ta san kanta ne yau da gobe za ta bayyana cewa ya dakurin ta ita kuma wata ce ta shiru to to kun ga firasa ko to akwai wannan misalan da yawa in ka karanta ibn kayyim da yawa wanda mun ba da wannan misali lokacin da wasu mutum biyu suka bai ruwa a kan bayi wanda ake bi baki yayi da nan albayyin da alal mutari wa yamin ala sai na ali yace da shi to kai lokacin da aka ba da bashin tunda ba kada sheda ba kowa ba komai a gurin yace a gefen wata wuce a wani wani bukiya yace yace to je ka kira mun ita ni zai na yace da kuka kira ta yace ji mu kawai yace zuwa wani lokaci ke ce kan wani Allah na har yanzu bai da ba ba shi ya ɗau lokaci sai shi wannan da yake zaune yake jira da yake ranka ne a gurin da nisa sai yake to ke wallahi ke gari yanzu ke kansa shi kenan ya aka ka san gurin da nisa an ba ba da bakin ba yawa to wannan shine dirasa za ka gani karanta turukul hukumiyya da al'adiyya za ka ganin misalai da aka kawo ma da magabata suke amfani da su ai sai mu je gora muke biyar ko ba yawa to za mu iya karasa babu ce babu islahi al-hakim bayna al-qasmain yawa babu da yake magana akan wato alƙali ya shirya tsakanin mutum biyu shine za ga wani lokacin a zo ba ta da mutum sai ce to je na ba ku lokaci ku zo ku dawo ba da lokaci da ku je ku shirya ku je ku shirya haka ne ga yau sai ku koma dawowa ya ce ku je dai ku yi tudu ba limami a goku waye limamin goku wani ne sai a ce a zo ne ka je ka shiga tsakanin duk ana yi ka je ka mutu wani ana bi wa yana biyar lawa an an karbo daga ba wa yana Allah ya kara musu ya Allah ya kara musu ya daka da yake قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له wani mutum ne ya zo ce wannan bari ku ji ko da zai da yake ba wata labari ina duba ne wani abu da zai baka mamaki a yau za ka wani wani mutum ne ya zo ce fili ko gona a gurin wani e a ƙarar lahu a ƙarar da ba suna ko gida ko fili ko gona sai sai gona a gurinsa fa wajen da rajulun da zai tarar a ƙara sai a ƙari jarratan shi wannan wanda ya je gonar kawai yana cikin aiki a cikin gona kawai sai ya tsinci tukunya irin kasfar nan kasfo kun san zuwa cikin ce za a ga rufe sama da a ake zuwa kuɗi sai a rufe sama sai ya tsinci wannan kasfar cike da kuɗi bari ku ji wani abin mamaki fiya a zahabu a cikin wannan kasfar akwai gwalagwal ne kawai a cike فقال فقال فقال له فقال للذي اشترى العقار faqala lahu alladhi shara al-aqara sai wannan da ya sai wannan gonar sai yake da wanda ya siyar masa ko za a baka mini zo ka karbo kuɗin ka ga kuɗin ka na tsinta a cikin gona zo ka karba inna man sharatu minka al-aqra yake ni iya fili na siya kawai ba wannan kuɗin walam abtaji minka dhahab yace ni ba wannan kuɗin da gona siya ba ka zo karba abinka wa qala allazi lahu al-ardu wa ne gonar shi kuma sai yace yace da shi inna ma bi yukal arda wa ma biha ni kuma gonar da abin da yake cikin ta nake ba fata to wannan wai sai rabar da jiwa fata haka ma ila rajulin sai aka ji an kai wani bawan Allah kara mai hukunci alƙali fa qala allazi ta allazi ta haka ba ilayhi wanda aka kai wa karar sai yace alakuma walad kuna kun haihu duk kuna da yaya tambayar da ya musu kenan tunda kowa ya ce da ya karbi kuɗin shi ne gona ya ce wallahi duka ya biya shi kuma ya ce wallahi ya kasa ya biya sai ya ce shi alƙalin ya kalle shi ya kuma kallon shi ya ce kuna da yaya ala adu ma sai ɗaya daga cikin ce ni guda mu eh ni ina da ɗan saurayi wa qala al-aba sai kuma yace ni jariyatu ni kuma ina da ɗan budurwa ana sai ce an ke wani gulaban jariya ya ce to wannan saurayin ku kawo shi za a aura ma wannan budurwar eh wa anfiqu ala anfusikum aminu wa tasaddaqa yace kudin ku kashe mu gaba ɗaya in an kashe mutu wajen aure sauran a ba su biya ba shi kun je kun ci ba shi kenan ba dai tunda ba kwa so to ƴaƴan ku an ba su kowa ya mora kun ji bayan Allah wai su gaba ɗaya ba ma kowa gudun kudin yake saboda warau tsantse ni kawai kai yanzu naka za a ba dan ne su kuma can mutum ya zo yana cewa wallahi ba zan karba ba wanda ma yana ba zai karba ba kawai tsabar warau tsantsar warau shi ba ruwansa ku kaga wannan hadisin yana kuɗaitar da mu akan me amana da kiyaye haƙƙin wani eh haka yake nuna mana sannan yana nuna mana halal ne lallai shar'antuwar tawarro shine wara'u tsantseni kaga mutum tabu baya so ya je ranar alkiyama Allah ya dome shi akan haƙƙin wani kawai sai ga haƙƙin sa ma yana gudun sa to yanzu mu nan fa yanzu haram an kure mata gudu an an mata duka sai sai duka take ki haram ko an kure mata gudu suna kan lokaci sai ta kafin ma ta aka iya Abuja kawai amma gidajen mai ko da zan tuwo na kallo wajen zai rabe zai zai rabe in kuma da su aka yi ya zaku da za su rabe to ya halatta ka yi zuro tsakanin mutane an gane ko duk lokacin da ka ji sabani tsakanin wani kar ka bari abu mai ci gaba da ya zuke kuma babban nagarta shi ne dama an samu matsala ka yi kokari ka gyara kun fahimta da kyau ko yawa kai kokari ka gyara kuma shi dama sulhu aka zo sulhu in aka zo ba wai so ake a gano wani ne mai gaskiya wani bai da gaskiya ba so ake kowa ya yi hakuri ya hakura shine sulhu hukunci ne za a gane ka fito a ce ai nayi wini shine hukunci shine za a ce shi za a ga a cikin kamar ummatul fiqh imam ibnu qudama sai kawo babul kaza babul alqalanci a karshe domin shine karshe in ka ji an tafi kotu to karshe kenan an kasa yin sulhu shine ake zuwa kotu amma asali so ake kawai a shirya shine asali kuma shine nagarta sai na roƙa ga Umar wa annabi ya mutu sulhu to me mu ne matsala tsakanin ni da kai in ba da aula kenan na ba Abubakar ne na ba Umar kai ga Umar ka bi zuwa yawwa saboda haka sulhu khair abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya tsaya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala littafin da muke so mu sa a karatun mu na Laraba gobe bi zama rubi bane har yanzu amma gobe kamar yadda muka faɗa satin da yake a kamun da na Islam biya insha Allah muna ta kokari mu ga abun sati na gaba mun samu da littafin insha Allah ta'ala akwai wani ba Allah ma da yake in lissafin ya zo yana so zai samar da kwafi a gidan muna roƙon Allah ya saka mana da alkai Allah mu mutum da ke yau da mana da iyayen da suka riga mu gidan da ke Allah ya riga mu da gaba abubuwan da yake a gaba na alkai Allah ya jije mana da gaba Allah ya ƙara yawa da mana irin muna roƙon Allah da suna yin jawawa tsoro ga mu kasa duk matsalolin da ke damu da rubutun rayuwa Allah ta yi mana muna roƙon Allah da suna yin jawawa marasa lafiya idan da su Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inga da lafiya muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da kuma da a waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkai Allah ka biya musu bukatu akwai iyaye da za su aure da ya'ya nan gaba da wanda suka aure mana kuma Allah ya ƙara wa da asiri Allah ya shige musu gaba Allah ya warke su ɗaukar ɗawainiyar muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da kuma da maɗaukaka ka ta zama Allah ka shirya su Allah ka ɗora su a hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon kamar da wata Allah ƙara da tsohuwa mana su yi duniya da lafiya. Waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ta fiye da wani. Allahumma atina min duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على